أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya afwan gema ne wacce kana mace ku wato muna tafsiri cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta 214 yau kuma insha Allah tabaaraka wa ta'ala zamu tashi farkon aya ta 215 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau muna 20 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yi daidai da ashirin ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu tashi faɗin allahu tabaraka wa ta'ala yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidain
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي يسألونك ماذا ينفقون suna tambayar ka cewa me za su ciyar kulka ce da su ma anfaqtum min khairin abinda za ku ciyar na daga dukiya falil walidaini wato farko shine ga mahaifa guda biyu uwa da uba wal aqrabina da kuma makusanta wal yatama da kuma ga wato marayu wal masakin da ainihin wato miskinai wabin sabili da wanda yake matafi dan tafarki mana wanda yake kan hanya wama tafalu min khairin duk abin da kuka aiwatar na alkhairi na kyakkyawan aiki fa inna Allah bihi alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da shi dangane da wannan Allah ta'ala masani ne zai sakan ya muku da wannan Allah tabaraka wa ta'ala wato yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar wannan aya Imam al-Bagawi yake cewa ta sauka ne cikin wato sha'anin amur bin jamuh ya kasance wato dattijo ne wato ya tsufa sai kuma yana da dukiya sai ke cewa da annabi sallallahu alaihi sallama yanzu ya kamata na baiwa na ciyar daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala din ya gafara da shi shine Allah ta'ala yace suna tambayar ka dangane da me za su ciyar to kace da su ulma anfaqtum min khairin ka ce abin da za ku ciyar na alkhair khair ɗin a nan ana nufin wato dukiya za ku tabaraka wa ta'ala ya ce kutiba alaikum idan hadara ahadakum al-maut in taraka khairin al-wasiyya an rubuta wa ɗayanku an wajabta wa ɗayanku yayi wasici idan mutuwa ta kusanto masa ya gane yanayinsa ya tsananta ko kuma yanayi haka ya ba da wasici idan a wannan ayar ma dukiyar ake nufi da cewa kulma an faƙatun min khairin ka ce abin da za ku ciyar na daga dukiya falil walidaini to karan fara ga ainihin mahaifa ne sannan wal aqrabin ga ainihin makusanta sannan yatama marayu sannan ko miskinai mahaifa wato karan fari su ne wanda ya cancanta mutum ya ciyar da su bayan kansa don wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ina da kuɗi ne ina da dinare ne guda biyu wa ya kamata na yi wa wato na yi wa sadaka da su ya ce kanka ce bayan wannan ya ce iyalanka wato in aka ce iyalin mutum kuma wannan ya haɗa da iyayensa da matansa da 'ya'yansa duka suna cikin wato iyalansa kwanan nan akwai wani abu da ya faru wanda malamai suke ta ja'in ja wani daga cikin malamai ya ce wato haƙƙin mata ya fi na uwa wajen ciyarwa aka yi ta sa'in sacewar ya fifita mata akan uwa to shi kuma bayanin da ya yi kamar yadda na ji wani ya faɗa cewar ga abin da ya ce domin ni shi ban ji magana sa shi wanda aka ce ya yi magana karin fari ya ce ne a haƙƙin gurin ciyarwa idan mahaifanka suna da dama to kai yana da kyau ne ka riƙa kai musu wani abu na kyautatawa amma a karan fari ba wajibi ne akan ka sai ka ciyar da su tunda suna da ƙarfin da za su ciyar da kansu amma al'amura na kyautatawa yana da kyau ka riƙa yi musu amma matarka komai ƙarfin kuɗinta to fa ciyar da ita wajibi ne akan ka komai tarin dukiyarta kaga wannan kuma yawancin musulmai akan wannan suke domin za ka ga mutane da yawa ba su suke ciyar da iyayensu ba amma za ka samu kowa ma shi yake ciyar da matarsa a mata an gane da so da ka ciyar da iyaye ko da kuma suna da wato ainihin dukiya ka ba su wani abu da za su ci ko ka siyo musu wani abu na faranta rai na musamman ka so mahaifinka turare ka so mahaifiyarka wani abu da za ta sa a ɗaki turaren wuta ne ko wani abu da ya da haƙƙi akan ɗan adam idan ka cire haƙƙin Allahu tabaraka wa ta'ala haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma haifanka su suka yi ta ɗawainiya da kai amma mutum ya zamto ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa wannan kan kuma halaka ne gaba ɗaya dama saboda dama matarka ta ganka ka zama mutum ne ma sannan ta yadda ta aure ka mahaifiyarka kuwa wato kafin ka zama mutum ɗin ta ɗauke ka a cikin ta ma gaba ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya tambaye shi cewa wa ya fi cancantar na kyautata masa a duk duniya yace mahaifiyarka daga wannan fa yace ita din dai daga wannan fa yace ita bayan ita fa sai yace sannan sai mahaifinka mahaifiya ita ce ta farko daga nan kuma sai mahaifi sai kuma wanda ya biyo baya shi yasa wannan aya Allah tabaaraka wa ta'ala yace falil walidaini wato ku ciyar abinda za ku ciyar na dukiya din ga mahaifa yana daga cikin abin da ba a ke samun albarka shi ne yana kuma daga cikin ababen da suke kawowa bawa ya zama cikin matsala a rayuwar duniya shi ne ɓata wa mahaifansa lokacin annabi sallallahu alaihi sallama yake gaya wa sayyidina umar akwai wani mutum da ana ce da shi uwais alkarni uwais alkarni wannan mutumin yamen ne shi kuma bai ga annabi sallallahu alaihi sallam ba amma dai mumini ne mutumin kwarai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga Umar idan ka hadu da in ka samu haduwa da Ubaysul Qarni ka nemi ya maka addu'a sai na Umar ya zamto khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai na Abubakar ya zama khalifa shi ma ya bar duniya sai na Umar da ya zama khalifa sai ya tuna waccar magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya matsa ya za a yi saɗu da wannan uwais ɗin kuma bai taɓa ganinsa ba amma dai manzo Allah ya ce masa mutumin yamen ne sai ya gaya masa siffofinsa sai ya ce na farko shi ya yi wata cuta kamar ta kuturta haka a bayansa akwai sauran ɗan tako bai fi faɗin dirham ne ba a wata cikinsa haka kuma shi kiwon dabobi yake kiwon tumaki yake kuma yana da mahaifiya ne yana kyauta yana kyauta wannan mahaifiya matuƙa gaya to daga mahajjata sun zo makka daga yamin sai na umar sai ta tambaya cewa a cikinku akwai uwais akwai uwais alƙarni ce ina wa zai ba su dama ya tawo yana can gurin kiwo yana kiwo yana neman a ɗan biya shi abin da za a biya shi ina shi ina zuwa wata shekara sai ya samu dama ya zo sai yake tambaya akwai uwaisu a nan daga ya ga yan yamin aka ce eh ga uwaisu can sai ya je kusa da shi ya ce kai ne uwaisu ya ce ni suna nan uwaisu kana da mahaifiya ce ita kaɗai ta rage mu ita nake fama da ita shi ya sa ma ban sami dama wato nakan zo aikin hajji ba sai bana akwai inda kana da wani wato wani tabo ne a jikinka bai faɗin dirhami ba ya ce ka gan shi nan sai na wata sai ƙara matsuwa kusa da shi shi to zo don Allah ka mun addu'a ka nema mun gafara Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce kai din wane ne ya ce ni ne Umar khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ne Umar ɗan Khattab khalifa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a yi kana mai imani da shi ya yarda da kai ni kuma a ce ni zan maka addu'a ni zan nema ka gafara Allah tabaraka wa ta'ala yace aka mun kaji kaji kaji abin da ya faru ya samu wannan matsayi ne saboda wato kyautata mahaifiyarsa baya da wannan kuma al-aqrabin makusanta wanda suke yayinka kannanka yan uwan mahaifiyarka yan uwan mahaifinka wal yatama da kuma marayu yatama jam'i ne na kalmar yatim yatim shine wanda mahaifinsa ya mutu kafin ya balaga wal masakin da kuma miskinai miskinai kuma su ne wato talaka wanda ba su da wata dukiya wabin sabil da kuma tafi shi ibn sabil ko da mawadaci ne in ya nemi ka taimaka masa to lallai ka taimaka masa ko da kuwa yanayinsa ya gwada mai kuɗi ne a garinsu domin shi wanda yake matafiyi fa yana cikin wanda za a wa zakka ko da kuma mai kudin gaske ne a garinsu yanzu hanya ce ta kama kuma guzurinsu yanki karka ce mutum mashin ɗin ma neman da shi a ƙasa nake tafiya kuma yanzu ni ya zo kana ganin shaddar jikin wannan kasan ayyuka za ka aka taimaka masa yana daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi shine taimakawa wanda yake wato kan hanya to galibi kuma ma hararo irin wannan ayar wajen taimakawa wanda yake matafi shi matafi komai karfin kudinsa a garinsu in ya hau kan hanya yanayi ya kama na babu to yana daga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni cewa taimaka musu sai Allah ta'ala ya ce ma tafa'alu min khairin duk abin da kuka aiwatar na daga alkhairi fa inna Allah bihi alim na ayyukan alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala masani ne dangane da wannan malamai suke cewa wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yace suna tambayar ka me za su ciyar su ciyar da mahaifa wato makusanta marayu miskinai wanda yake kan hanya suka ce wannan kafin a faradanta ba da
لهم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون حياك الله الله تبارك وتعالى yace kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum an wajabta muku yin yaki wa huwa kurhul lakum alhali shi kuma wato abin ki ne gare ku ba kwa san yaki saboda tsananin da yake ciki wa asa an takrahu shay'an Allah tabaraka wa ta'ala yace akwai yuwar ku kyamaci wani abu ya zamto ba kwa san wani abu wa huwa khairul lakum alhali kuma wannan abin alkhairi ne gare ku wasa an tuhibbu shay'an kuma akwai yiwuwar ku so wani abu wa huwa sharrun lakum alhali wannan abin sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala yana sanin komai ya san komai da yake faruwa yana sanin komai da yake faruwa ya kuma san abin da zai faru nan gaba wa antum la ta'lamun ko kuma ba ku san komai ba sai abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ga dama ya sanar da ku Allah tabaraka wa ta'ala yace an faranta muku yin jihadi amma wa huwa kurhul lakum wato abu ne wanda yake abin kyamata abu mutane dabi'a su bata son yaki saboda akwai kisa a ciki akwai juwa juna a jiki wato a ciki mutum zai iya zuwa a sare masa hannunsa wani ya je a cire masa kunne daya wani ya je a cire masa hanci wani ya je a fasa masa idansa wani ya je a zuba masa da hakoransa wannan ya faru da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikinsu saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala yace an wajabta muku amma dai ba ku san sa to akwai yiwuwar ku so wani abu ko jihadi in ko wani jihadi sai kaga kana son wani abu ashe wannan abin sharri ne ma gare ka wannan ya zama wajibi a kanku abin da ya kamata shine komai za ku nema sai ku mayar ga Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ka bani kaza in dai alkhairi ne ba kawai mutum ya rufe ido lalle shi a bashi kaza ba la'alla aka baka wannan abin din ya zama kai ba alkhairi ne a gurin ka ba yasa kullum mumini ya rika mai da al'amura zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana da kyau abin da kaji kana sha'awarsa a zahiri kuma kana ganin alkhairi ne ka roki Allah ta'ala ya baka amma tare da zabi ya ubangiji in zai zama alkhairi Allah ka bani jihadi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kutiba alaikum malamai wato magabata suka yi maganganu kimanin guda uku cewa yanzu jihadi ya zama farilla kenan tunda Allah ta'ala ce kutiba alaikum kamar da yace kutiba alaikum siyam kutiba alaikum alqisas kutiba alaikum idha hadara ahadukum almaut duka inda aka ce an rubuta an faralanta ya zama dole kenan saboda haka wasu daga cikin magabata suka ce abinda ake nufi shine wato an rubuta muku shi a matsayin mustahabi haka wasu suka ce kamar an rawaito daga aba irin wannan magana din wasu kuma suka ce a abinda ake nufi wato shine shi jihadi wato ainihin jihadi farul kifaya ne farilla ce wacce take idan wani yayi ya dauke wani kamar yadda sallar wato jana'iza take sallar gawa take haka sha'anin yake cikin sha'anin wato jihadi idan wani yayi to ya dauke wani mutane sai suka hadu suka tara kudaden da za a sai makami a sai guzurin abinci wasu su tafi to ba lalle sai sun je duba haka wasu suka ci wasu suka ce a'a kowa sai ya je amma jumhur na malamai sun tafi ne akan cewa jihadi farar kifaya ne wannan shine maganar jumhur jumhur na malamai kamar sallar gawa kamar mayar da sallama kuna da yawa wani ya zo muku sallama to farar da kifaya ne idan wani ya ansa ko da mutum ɗaya ne a cikinku ko da kun kai mutum goma ko ashirin ko kaza to ya wadatar amma in ɗaya bai ansa ba to wajibi ne akan ku dole ku ku ansa wannan sallama da wani ya muku amma ko da mutum ɗaya ne ya amsa to ya isa na fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata walam yagzi duk wanda ya mutu bai yaƙi ba walam yuhaddis nafsahu bil gazwi bai labarta wa kansa ya yi tunani cikin zuciyarsa ya wato raya wa zuciyarsa cewar gashi nan gudun yaƙi ya yi sha'awar a ce shi ma da shi za a je a fafata yaƙi na musulunci bai taɓa yin wannan ba shi bai je yaƙin ba kuma bai raya cikin zuciyarsa ba annabi sallallahu alaihi ce mata ala shu'batin minan nifaq ya mutu akan wani gefe wani bangare ne annashin munafunci ya zama kai a zuciyarka irin tunanin nan ma da ake yi ka yi sha'awar lokacin da aka karanta kisa kaza ko ka karanta labarin yaƙi kaza baka ji sha'awar ko ka labarta kanka kai ma da a ce da kai aka je ko a ce yanzu inda ga ka a ciki da kayi kaza da kayi kaza ko kuma inda a ce yanzu akwai yaƙi da ka je da kayi kaza da kayi kaza idan baka taɓa yin wani abu da ya shafi kwatankwacin irin wannan ba har mutuwa ta zo ya ce to mutum ya mutu a wani bangare na ainihin wato munafunci Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu na'am
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma yin yaƙi a cikinsa wato ana magana akan watan rajab qul qitalun fihi kabir kace da su yaƙi a cikinsa babban al'amari ne a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala mana Allah ya hana yin yaƙi a cikin wata mai alfarma an kammala wannan magana sai Allah ta'ala ya ce wasaddun an sabilillah haka nan wato tare mutane kange mutane dangane da tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala hana su zuwa yaƙi ko hana su shiga addinin musulunci ko hana su da'awa ta musulunci ko hana su wani aikin alkhairi wa kufrin bihi da kuma kafirci wa Allah tabaraka wa ta'ala wal masjidil haram da kuma saddun nas an masjidil haram kenan wal masjidil haram da kuma kange mutane hana su zuwa masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da kuma fitar da mutanen masallacin wanda suke ibada a masallacin wanda suke kewaye masallacin a kore su a fitar da su akbaru indallahi wannan yafi girma laifi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wal fitnatu akbaru min al qatl shirka kuma tafi girma fiye da wato kisa wato da yaki din al fitna anan ana nufin shirka shirka da mushrikai suke yi akbaru min alqatli tafi girman matsala ai fiye da yaki gwanda ai yaki da a ci gaba da yin shirka wala yazaluna yuqatilunakum law tabaraka wa ta'ala yace ba za su gushe ba suna yakar ku hatta yaruddukum an dinikum har sai wato sun sauke ku daga addinin ku sai sun ga kun yi ridda kafin su daina yakar ku in istata'u inda suka samu damar haka din wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikinku daga addininsa ya bar addininsa fai ya mutu wa huwa kafirin har ya mutu alhali yana kafiri yana mai yin ridda mutuwa ta ɗauke shi haka fa ula'ika habidat a'maluhum Allah ta'ala ce irin waɗannan ayyukansu sun ɓaci sun rushe gaba ɗaya fi duniya wal akhirah a duniya da kuma lahira wa ula'ika ashabun nar Allah tabaaraka wa ta'ala yace irin waɗannan sune yan wuta hum fiha khalidun su irin waɗannan za su dawwama kuma a cikin wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya kare Allah tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fi dama watan rajab ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma da Allah tabaraka wa ta'ala yace inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah watanni a gurin Allah tabaraka wa ta'ala guda 12 ne a lissafin Allah tabaraka wa ta'ala watannin wato shekara sai yace minha arba'atu hurum akwai guda hudu wanda suke masu alfarma to daga cikin guda hudun akwai rajab annabi sallallahu alaihi sallama ya tura abdullahi bin jahash shi da wasu mutane guda takwas ya aike su sai ya bashi wani rubutu wani littafi ya rubuta takarda sai ya ce ka je ka kada ka buɗe wannan takardar sai kun yi tafiyar yini biyu sannan ka buɗe ka game a ciki da suka je suka buɗe suka game a ciki ya ga wato dan ya game a ciki bayan yini biyu din da ya bude sai ga rubuta bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fasir ala barakatillah biman ma'aka min ashabika hatta tanzila badanan nakhla ya ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa shine bayan bismillah ka tafi tare da abokan tafiyarka kada ka ja da kowa daga ciki idan kuka je wani guri da ake ce masa badanan nakhla fatarsudu biha ira quraish la'allaka ta'atina minha bi khair wato za ku haɗu da wasu jama'a wani gungu na quraishawa akwai yiwuwar ka zo mana da alkhairi labari na alkhairi can suna tafiya sai ga wasu daga cikin mushrikai na quraishawa sun hango su sai yake ce da su shi abdullahi bin jahash yake cewa da wanda suke tare da su gafa mutanen can suna zuwa yanzu abin da ya kamata a yi shine a yi aski a aski wa ɗaya daga cikinmu wato kansa a yi wani aski sai aka yi wa kashe aski da suka zo suka gansu sai su ga ato ai wannan ba ma masu matsala ba ne ga su ma kansu a aski wannan kan ai ba wani damuwa bari su wuce za su wuce sai suka ce karfa su kyale waɗannan ya zama kuma su zo su yi karfi tun da dai musulmai ne sai suka dawo suka kama yakar su da suka dawo a nan cikin musulmai sai wani ya ɗauki wani abu sai ya jefa sai ya kashe amru bin al-hadrami daga cikin su mushrikan da aka dawo wato a lokacin kuma karshe karshen wato dabda kamawa watan rajab ne saboda lokacin ƙarshen jumada akhir ne ana washe gari ko jiba haka rajab zai kama to suna ta wannan gwagwarmayar har watan rajab ya kama sai su musulmai suka ga to yanzu tunda rajab ya kama kuma musulunci an haramta yin yaƙi a cikin wata mai alfarma to bai kamata mu yaƙi mutanen nan ba ko dai mu gudu ko kuma mu kyale su duk abin da za su mana sai suka sake shawari cewa to karfa mu sakaci duk abin da suka yi mu kare kanmu mu yaƙe su kawai to da suka yaƙe su sai suka dawo su ga annabi sallallahu alaihi wasallama to fa su fa sun yaƙi a cikin wata mai alfarma a cikin rajab yayi hukuncin yake sai Allah ta'ala ya ce yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin fi suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma yin yaƙi a cikin sa kulka ce da su qitalun fihi kabir yin yaƙi a cikin sa wato babban abu ne tunda Allah ta'ala dai ya hana wasaddun an sabilillah wato anashin tare hanyar Allah tabaaraka wa ta'ala wa kufrin bihi da kuma kafirci Allah tabaaraka wa ta'ala da su mushrikai suke yi wal masjidil haram da kuma kange mutane da suke dangane da masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutanansa daga cikin sa wato koran mutanen makka musulmai daga ainihin makka akbaru indallah wannan yafi girma a gurin Allah tabaaraka wataala wato ku yaƙe su din ba komai bane a gurin Allah tabaaraka wataala koda a cikin wata mai alfarma ne fiye da su abin da suke yi hana ku shiga addini ku daga masallaci mai alfarma da kuma kange wasu mutanen dangane da shiga addinin musulunci sai Allah ta'ala ya sake cewa wal fitnatu akbaru min al qatl ai shirka ma da su suke yi din tafi wato yaki girma tafi yaki girman laifi saboda haka wato ba komai akan ku kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama wato ya biya diyar shi wannan al-hadrami din saboda a lokacin sun zauna tsakaninsa da ƙuraishawa sun yi alkawarin cewar ba za su yaƙe shi ba kuma duk wanda ya kashe wani ko shi ya kashe musu ko shi suka kashe musu ko dole ya kashe wani zai biya diya a lokacin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya su wato anashin diya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yazaluna yaqatilunakum ba za su gushe ba suna yaƙar ku ya komu ne kafirai yahudu da nasara har a naɗa ƙasa ba za su gushe suna yaƙar muminai ba hatta yaruddukum an dinikum har sai in sun ga sun dawo da ku sun kawar da ku daga addininku in istada'u inda suka samu dama duk hanyar da za su biyo da ita wacce za su ga cewa kun bar karantarwar addininku na musulunci sai sun biyo duk yanda za su yi yanda za ku ga su muku kaza kuna ganin kamar gudumawa ce taimako ne suna ba ku tamwilat masu ƙarfi to fa da su akwai manufarsu so suke su dawo da ku irin tsarinsu in zaga shi abin da ya faru kwanan kwanan na magana wannan canzawa yan yan Filistin gari a canza musu kasar su a ɗebo in su a kai su Urdun Jordan a kai waɗansu Masar dole da suka ja in ja sai yake cewa da su shi Donald Trump Urdun fa tana karɓar 3.4 biliyan na dala a duk shekara a matsayin taimako taimako ɓangaren lafiya ɓangaren kaza ɓangaren kaza ku kuma masar kuna karɓar 3.3 billion dollars a shekara to yaya kuma don mun nemi wannan ku ce ba za a yi ba kaga kenan duk abin da za su yi akwai wani akwai wata manufa na fata an gane dole akwai wasu al'amura ba ga na Najeriya ba wanda suke abin nan wannan organizations din da suke aka rinka samun waɗansu asirar ko wannan cewa ai su suke sponsorin waɗansu 'yan ta'adda ko wani abu ne makamancin haka to irin waɗannan in dai wato kafiri ne dole akwai wata manufa amma ba don haka ba da ya kamata idan wato kafiri zai ba da gudunmawa sai ya tura missionaries ɗinsu ku je duk wanda ke kan irin addinin mu ku taimaka masa da ya kamata ya zama haka ai ba ba su da aƙidar addinin su bane su ma ba kun ba sa son addinin su bane da sai su ce haka na fata an gane kamar yadda musulmai suke yi ku taimaka musulmai sai kuma wanda yake so shigo addini shi ma gashi ana ga kungiyoyi da musulunci haka suke ko dai a ce gina masallaci kagawa musulmai kenan sai a mutane abinci haka musu rijiyoyi musuluntar da mutane kaga dai duka ake a cikin musulmai ne amma su sai a kowa da kowa a jiya masa saboda suna da wata manufa wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe suna yakar ku ba ko dai yaki da makami ko kuma yaki da me yaki na tunani su yaƙi tunaninku ya zamto duk tunaninku ya koma in ba ku zama irinsu ba sai ku ga ai ba ku da ci gaba sai mutum ya ɗauka to ai wayewa shine ya iya irin abu na na bature a ce ka ai wani ai bature ne shi kuma aka ce shi bature ne sai ji daɗi saboda an kamanta shi da wanda yake ganin shine waye to menene a ciki dan an kamanta ka da bature ai shirme ne musulunci shine waye addini kuma musulmi shine anashin waye mutum wala yazaluna yaqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u har sai sun sauke ku daga addinin ku in dai sun samu dama wa man yartadid minkum zaka ga kun mutane wanda suka zurfafa cikin sha'anin boko sai ga suna kyamatar ma kai karatun addini akwai wanda yake ta ga wani abokin wani Ahmad yace lokacin zai tafi karatu su dan ya samu admission sai kai wani kawun sa Abuja admission din irin ya tallafa masa din nan ya samu gudunmawa daga Zaria har mota ya tafi gurin kawunsa ya kai masa saboda yana da babban mansiji a can da ya ga admission ya ce to ga shi islamic studies za ka je karanta kuma ka tafi garin larabawa to kai in ka je ka karanta wannan ka dawo to me kake so ka zama kenan gaba ɗaya ya rinka masa wasu tambayoyi na kashe masa buyoyi ya ce wallahi sai ya ji duk wani iri zai ce masa amma ka je ka dawo sai mu yi applying central box sai mu nema maka limanci a nan amma ba za ka je karanta wannan kuma me za ka to in ka je karanta wannan ka dawo to za ka yi sai national mosque sai a nema maka abin nan wani abu a gurin ko dai kiran sallah ko limanci ko na abu sai a nema maka wani abu shi a gurin sa inda karanta addini ai kai baka da amfani kwata kwata je ka karanta wani abu wanda yake dole sai wani abu dai wanda yake na na boko sosai alhali kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi yake sanya mutane albarka cikin al'amura akwai da ta zuwa makarantar boko ba amma kuma Allah ya sanya masa albarka cikin rayuwarsa ya fi farfesoshi nawa na fatan gani ballantana kuma wanda ya karatun addini wanda ya karatun addini ka ai shine ma'ana shi wanda ya karatu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya rida daga cikin ku ya bar addinin sa fa ya mutu ya zamto wato har ya mutu wa huwa kafirun yana alhali yana kafiri fa ulaika habidat a'maluhum irin waɗannan ayyukansu sun rushe mutum ya yi ridda alhali da yana musulunci ya tara lada sai ya ridda ya mutu kuma akan kafirci to dukkanin abin da ya yi Allah tabaraka wata'ala ya bata shi fi duniya wal akhirah wato a duniya da kuma lahira aikin sa duka rushe ulaika wa wa ulaika ashabun nar Allah ta'ala ce irin waɗannan sune yan wuta kuma fiha khalidun kuma za su dawwama a ciki Allah tabaraka wata'ala ka kare na'am
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله تبارك وتعالى يتي إن الذين آمنوا والذين هاجروا للي وأن سكي إيماني والذين هاجروا دوار أن سكي هجرة domin Allah suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ainihin garin wato musulunci malamai suke cewa yin hijira wajiba ce har a naɗa ƙasa har a tashar kiyama sai dai tana da wato akwai uzuri pending ne ka samu dama in dai ka samu dama to dole ka hijira ka bar garin kafirci ka koma garin musulunci suka ce tana nan wajiba ce akan kowa amma sai mutum ya samu dama idan babu dama akwai uzuri har mutuwa ta zo ka dauke ka Allah ta ya maka uzuri saboda baka samu dama ba domin yanzu misali a ce sai ka tafi Saudiya ka zama kai dan Saudiya baka yi sauran na farko ina kake da kuɗin da zaka yi hau jirgi ka tafi iya wannan ma kenan ina kake da damar da zaka je ka sami resident permit a baka ikama ta zama zama shekara nawa duk shekara ɗaya ka rika jaddadawa ko duk shekara biyar ko duk shekara goma baka yi sa da wannan ba na zaka ɗabi a yanka ka kama hanya ka ce bari ka koma garin musulunci irin saudiya ba ka isa ba in ka je ina za ka zauna duka babu wannan wato damamakin saboda ka idan mutum ba shi da dama allahu tabaraka wa ta'ala ya masa uzuri amma dama ta samu to dole mutum ya tashi daga inda ake shirka ya koma inda ake tauhidi kamar yanda yake kuma wato a garin musulmai duk inda kaga cewar akwai matsala na tarbiyya in na zauna unguwa kaza yara na za su tashi cikin bid'a cikin zandakanci la'alla saboda nan gurin wanda ba musulmai ba sun fi yawa za su iya tashi su bar addinin musulunci ko dai wata barazana ta kyakkyawar aƙida za su tashi su zama waɗansu kowa ma Allah ne a gurinsu irin masu wannan aƙidar to dole ka tashi ka canza unguwa saboda babu abin da ya fi addininka girma a gurinka haka nan laifi ne babba ka tashi kana tsakiyar musulmai ka tashi to bari ka tafi kudu bari ka je ka zauna tsakankanin arna la'alla ramadan ya yi ma ko baka yi ba ba komai dama waɗansu ma daga cikin matasa an ce suna tafiya wato kudu ne idan ramadan ya zo saboda can ko baka yi ba ba mai ce ma amma ana akwai kawunka akwai abokinka akwai abokin wanka akwai wane ne akwai waye daga an samu labarin baka azumi sai amma taron dangi ku kira mana shi yanzu wani kamar ka saboda kana cikin muminai amma a can idan baka yi ma sai ka burge su sai a fi haɗa kai da kai dama su kafare so suke waddu law tudhinu fayudhinu so so suke dace za ku gangaro su ma sai su matso ku matso su matso sai a haɗa hanya to haka suke su da so da haka laifi ne mutum ya ɗauki kansa ya kai tsakan wato kansa ba harkar da'awa ba tsakankanin wanda suke ba shi ba shi yasa malamai suka bada fatawar cewar haramun ne mutum ya tafi wato kasashen da musulunci ba a bada damar musulunci a guraren ba a fili ba da ma kai musulunci sai dai a koyi kamar wasu yankuna na China haka ne da wasu kasashe da yawa kamar irin South Korea nan an ce ai baka isa ma kai wani abu na addini ana samun labari za aka shiga to a china akwai wanda ya taba gaya mana ya je karatu inda ya zauna yankin da yake ya ce wallahi in dai baka tafi garin da aka yi gwamnati ta yi ta ba da dama ta yi approving da za a yi masallaci ba idan ma kai krista ne in dai baka tafi inda aka yi approving church ba to idan kuka haɗu ko biyu ko ko uku kuka yi abu mai sunan ibada kuka yi sallah ko musulmai ko kiristoci ne suka yi wani abu na irin service ɗin sunan na church to gwamnati za ta kama mutane sai dai ku ɓuya ɗakin ku inda kuke kwana ku yi ba tare da wani ya san cewa kun yi sallah ba ko kun yi wani abu na addini ba saboda su a gurinsu in dai kana da aƙidar addini wato za ka zamto mai ɗan ta'adda sai dai ka zama kawai karazibi ba wani addini ko ma wani iri ne su a gurinsu Allah ta baraka wata ala ya ce lalle wanda suka yi imani wallazi na hajaru da wanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi domin Allah ta baraka wata ala ula'ika yarjuna rahmatullah irin waɗannan suna fatan wato rahmar Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne sannan rahim wato mai jin kai ne mai tausaya wa bayi ne na'am
yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un nas wa ithmuhuma ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون حياك الله الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر suna tambayar ka dangane da giya da kuma caca kulka ce da su fihi ma ismun kabirun a cikin su su su biyu din da giya da caca din ismun kabir wato akwai zinubi mai girman gaskiya ce wa manafi'un linnas amma akwai amfani ga mutane a cikin caca da kuma cikin giya din wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin su kuwa laifin da ke cikin giya da caca din akbaru min naf'ihima yafi girma fiye da amfanin da ke cikinsu kuma wa ya sa'aluna kama za yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar kulil afuwa ka ce da su abin da za ku ciyar shine abin da ya karu akan bukatar ku bukatar yau da kullum bukatar ku abin da ya karu to ku ciyar da wannan kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka Allahu tabaaraka wa ta'ala yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun domin ku yi tintintini ma'ana domin ku yi tunani ku gane Allah tabaraka wa ta'ala fa shine ya halice ku shine ya zama dole ku bautata masa subhanahu wa ta'ala suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wato al-khamr giya wal maisir da kuma caca saboda lokacin jahiliya wato su larabawa suna yawan shan giya kuma suna yawan yin caca suna yawan yin al-maisir suna yawan yin al-azlam wato kamar duba ne haka kuma suna yawan yin wa alyanasib akwai abin da suke ce masa alyanasib shine a yi abu a ga waye rabansa zai fito a ciki idan aka ce alhamu shine abin da zai dauke hankali dan adam abin da zai kawar da ya gusar da hankali gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullama khamara alaqala fa huwa khamr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai kawar da hankali sunan wannan abin giya ko da kuma mutane a gurinsu ba sunansa giya ba yana da wani suna daban to sunan wannan ɗin dai wato giya malam yake cewa wannan aya ta sauka ne cikin sha'anin umar ɗan khattab da mu'azu bin jabal da kuma wasu mutane daga cikin mutanen madina suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya rasulullah ka ba mu fatawa me ya kamata cikin sha'anin giya domin ita giya da ita da caca ɗin nan suna da matsala fa a cikinmu giya tana tafiyar da hankalin mutum tana kuma tatike mutum hakanan caca tana ƙulla mutane gaba tsakankaninsu kuma tana tatike mutum me ya kamata menene a cikin sha'anin giyan nan sai Allah tabaraka wa ta'ala yace yasalunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka dangane da wato giya da kuma caca. Allah tabaraka wata'ala sai ya fara wato saukar da ayoyi daki daki akan abin da ya shafi giya. Saboda karan fara addini din ba haramta shan giya ba. Farkon musulunci ba haramun bane. Allah tabaraka wata'ala saukar da wata aya wa min thamaratin nakhili wal anab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan la ayatin li ulil albab liqaumin ya'qilun. Wato daga cikin samaratun nakhil wal anab ‘ya'yan wato da biyuno da kuma ‘ya'yan inibi, kuna ɗaukar abin maye a ciki, ku yi giyar dabino ko giyar inibi, warzikan hasana alhali kuma a cikin wato shi dabino ɗin da kuma inibi akwai arziki mai kyau, amma sai ku riƙa yin wato ainihin wato kayan maye da shi. Allah ta baraka wata ala sai ya faɗi wato wannan a matsayin shagube. Sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ce gaskiya tun da dai kamar an mata wani shagobe mun daina sha wasu suka ce ai ba haramta ba za mu ci gaba da shan kayan sai aka rabu biyu wasu suna sha wasu suka daina sha sai Allah mu tabaraka wata ala ya sake saukar da wata aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara a lokacin kuma wato ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama Abdurrahman bin Auf dama daga cikin al'adar sahabbai sai mutum yayi abinci sai ya kawo ƴan uwansa su ci to sai shi abdurrahman bin auf sai yayi abinci sai ya kawo ɗan uwansa sahabbai ya kawo da giya kamar ka dafa shinkafa ko wani abinci kuma ka kawo da zoɓoro da misali sai dafa abinci kuma ya kawo giya aka ci abinci aka sha da aka ci aka sha giya kuma lokacin sallar magariba ya zo da aka zo sai wato aka gabatar da ɗaya daga cikin sahabbai a sallar magariba kaga zai karatu a fili kuma alhali an sha giya yanayi ya zama wani iri sai ya karanta kuli ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun kace ya ku kafirai zan bauta abinda kuke bauta amma da la a'budu ma ta'budun ba zan bauta abinda kuke bautatawa ba to kaga saboda giya sai ce zan bauta abinda kuke bauta sai Allah tabaaraka wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ya saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kunda suka yi imani kada ku kusanci sallah lokutan sallah alhali kuna halin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke fada wala junuban illa ajri sabilin hatta tattasil hakanan idan kuna halin maye kada ku kusanci guraren sallah kada ku shiga cikin masallaci wato kun kuna halin janaba kada ku shiga masallatai ko gurin sallah illa ajri sabilin sai dai idan wanda zai wuce ne ka biyo ta cikin masallaci ta wannan kofar zaka fita ta wannan koda da janaba jikinka babu laifi amma kada ka zo masallaci alhali kana da wato ainihin janaba da aka faɗi wannan sai sahabbai suka sake raguwa masu shan giya sai suka ce to yanzu tunda dai haka ne an ce kar mu kusanci lokacin sallah ai babu alkhairi cikin duk abin da ba za ka zo wato ainihin gurin sallah da shi ba sai ya zama da yawa suka daina wasu suka ce to ai yanzu ba haramun bane sai ya zama wasu za su yi giya su saka matansu su musu su ajiye a gida idan mutum ya sallar isha ya koma gida sai ya sha ya gama iya abin da zai yi na maye kafin asuba ta sake shi da asuba ya fito sallah kalau bayan ya sallar asuba in yana so ya sha sai ya sake sha kafin azhar ta sake shi suna wato duba lokacin da yake da tsawo tunda dai abin da aka hana a wannan aya shine kada a kusanci lokacin sallah kawai amma ba wai an hana sha bane gaba daya sai na Umar sai ya ta yin addu'a Allahumma bayyin lana ra'ayaka fil khamri bayanan shafiyan yace ya ubangiji ka bayyana mana bayani mai warkarwa dangane da giya Allahumma bayyin lana ra'ayak fil khamri wal ah, fil khamri bayanan shafiyan sai na mai rinka yin addu'a saboda an yi magana cewar kuna daukar abun maye cikin wato dabino da 'ya'yan inibi kuma cewar suna tambayar ka dangane da giya da caca ka ce laifi ne mai yawa a cikinsu amma kuma akwai amfani amma laifin kuma ya fi yawa suna tambayar a wato an hana ku kusantar lokacin sallah alhali kuna cikin maye sai ta yi wannan addu'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibril zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam fadin sa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun sai sai na umar ce intahaina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta karshen wannan aya fa hal antum muntahun sai yace intahaina intahaina Allah ta'ala ya ce ya kun da suka yi imani lalle fa da giya da caca da wato lido irin wato wannan cacar da ake dai duka wannan aikin shedan ne ku nisanci wannan domin ku rabauta shedan fa yana so ya jefa adawa ne tsakankaninku idan wani ya cinye wani gurin caca zai zamto yana wato ya kulle shi a zuciyarsa yana jin zafinsa yana so ya kulla muku adawa ne da kuma kiyayyar juna a cikin sha'anin giya da kuma caca ya kuma hana ku bangaren wato tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da ku daga nan umar ce ya ubangiji mun daina to daga nan aka haramta giya shikenan wannan ya dauki ƙwarya ko kokon da yake ya je ya jefar daga cikin sahabbai wani ya dauki kokon da yake shan giya ya je ya karya ya zubar wani ya je ya wanke da ƙasa ya wanke ya wanke ya kuma yana amfani da shi har ɗaya daga cikinsu yake cewa sai da ya zamto in ka bi layi za ka yi ta jin warin giya da kuma kalar giya za ka ga ja haka saboda tsabar wato wanke kwanuka ko kuma a koran da aka yi ta dama giya da su da kuma da aka ta shan giya aka zo aka wawanke sai da aka yi ruwan sama ya tafiyar da wannan sannan gari ya zauna babu wannan na babu wannan jaɗin da waruwari na giya sayyidina abubakar ne siddiq nana aisha take cewa sayyidina abubakar dama shi can tun kaga farko duk wanda ya sha giya kafin a haramta ba laifi yayi ba tunda lokacin ba haramta ba yi bai zanto abin zargi ba ba kuma aibu bane amma sayyidina abubakar bai taba shan giya ba shi tun lokacin jahiliya bai taba sha ba kwata kwata radiyallahu anhu sayyidina abubakar Allah tabaraka wa ta'ala wato ya masa kyakkyawar halayya kwarai da gaske a cikin wannan al'umma bayan annabin wannan al'umma sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake sai na abubakar nana aisha take cewa bai taba yin waka ba bai taba yin waka ba duk waka da aka larawa suka yi a cikin jahiliya din shi bai taba yi ba kuma sai na abubakar bai taba shan giya ba sai na abubakar bai taba yin zina ba tun da yake a duniya bai taba zina ba bai taba shan giya ba bai taba yin waka ba ya shigo musulunci kuma da ukiya 40 kamar a ce mutum ya shigo musulunci da triliyon 40 ya shigo da ukiya arba'in kuma kashe ta kaf a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya ce suna tambayar ka dangane da giya da kuma caca qul fihi ma ithmun kabir kace a cikin su akwai zunubi mai girma wa manafi'u linnas amma akwai amfani ga mutane me amfani ga mutane malamai suke cewa shine wanda ya sana'anta ya sire samu kuɗi shine amfanin wanda ya sha kuma ya ji daɗi ya ji farin cikin wannan shan da yayi tunda shi mai sha din a gurin sa daɗi yake ji shine kawai amfanin haka nan wanda ya cinye wani abulin tata ya ji wannan daɗin shi ne kawai amfani Allah ta'ala ya ce wa ithmuhuma akbaru min nafihima amma zunuban cikinsu zunuban giya da tata ya fi amfanin girma zunubin ya fi yawa wa ya saduna kama za yunfiqun qulil afu suna tambayar ka me za su ciyar ka ce da su abin da ya rara shi yasa cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Zar bayan sai na abubakar ya zama wato lokacin da ya zama khalifa sai yake cewa shi fa a ganinsa ya gaya mutane yake biyo sai na abubakar shugaban musulmai shawari a gaya mutane fa bai halatta ba fa in fa ka mallaki abin da za ka ci yau to bai halatta ka ajiye wani bai kwana ba fa tun daga shi Allah ta'ala ya ce ya sa'alu naka ma za yin fiƙon kulil afuwa ka ce abin da ya rara to bai halatta wani ya kwana da rara fa a cikinsu ba fa gaya mutane ba duk abin da ka samu to ka ɗebi iya ne ka ba da sauran karka da ka mallaki wani bai kwana sai na baka da ci a'a mutum zai iya ajiyewa ai shi yasa ma aka aka wajabta ba da zakka saboda ya halarsa mutum ya tara dukiya halal ne mutum ya tara dukiya sai ce a gaskiya shi baya fahimtar haka shi abu zarci ni iya abin da na mallaka gaskiya ba zan yi dona biya kwana ba saboda aiki da wannan aya saboda ka kullum abin da in ya je kasuwa ko ya je daji ya aiki abin da yake samowa sai ware na amfanin yau sauran ya sadaka ci haka yake gaba ɗaya har wani ya raba ya je ya bashi ƙarshe ma sai ya koma bayan gari da matarsa da yarsa har wani ko ya zaga ya je bashi kyauta a bayan gari na kuɗaɗe masu yawan gaske abu dar sai ya ɗauki iya na yau sai waɗansu suka duwa matsayin abu da shi sai waɗansu suka zo kusa da shi ya kamar za su wuce sai ya kira su ya ce kun ga wannan abin da za aka kawo ni na ɗauki nawa na amfanin yau ku ɗauka ku yi amfani da shi sai ku je ku rarraba kuɗaɗe ne aka masa a ɗaure masu yawan gaske da ya duba ya ga kuɗi ne ya yi godiya karɓi kyauta da aka ba shi ya ɗauki iya na yau ya ce ku yi gaba da shi wannan abin da yau in suka zo na fata gani Allah tabaraka wa ta'ala ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun kamar haka Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana muku ayoyi domin ku yi tunani cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala anan zamu takaita abinda na fassara mana dare Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya duka a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya Allah ka samu cikin waɗanda za ka ‘yanta su a cikin wannan wata, Allah ka karɓa mana ibadojinmu ka amsa mana addu'o'in ya Ubangiji kowa da bukatunsu an kai da Allah ta'ala ka biya mana, kowa kuma da matsalolinsu Allah ta baraka wa ta'ala ka magance mana, ya Ubangiji ka mana albarka ka yi wa zuriya ma albarka, ka ƙara wa garin nan lafiya da kuma zaman lafiya da kuma albarka, wanda suke ta taimakawa Allah ta baraka wa ta'ala ka musu albarka ka saka musu alkhairi ka kuma taimake su cikin al'amuransu. wanda suke yan kwamati da masu midiya Allah tabaraka wata'ala kai wa kowa albarka ka saka musu da gidan aljanna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi